نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البركة منساك سادوة أولا مسلاتي ميتارك البركة مسلاتي مبلغة لكينا تكين غرم بوتي جهر بوتي a wannan yammaci na talata yau shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma wanda muna cikin tafsirin suratu maryam alaihi salam da mun tsaya akan aya ta nawa ne saba'in da shida mun tsaye a kan ayata saba'in da shida kuma kamar yadda muka saba muka amsa kaɗan daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu wannan yana tambaya ne game da mutumin da yake tafiya da mota da wasu masu mashin ko wani mai mashin a gabansa to sai ya mai mashin ya shigo hanyar ta sai ya masa hon irin ya kauce to wannan hon din sai ya rikirkita shi mai mashin maimakon ya kauce sai ya jefa kansa akan titi inda kuma wani mai mota ya zo ya banke shi ko ya banke su suka mutu shi ne zai ke tambaya zai yi kafara shi wannan da ya hon a shi wancan da ya taka su wanda shi yana tafiyarsa suka fado gabansa ya taka su shin shi ma kafara ta shafe shi ko ba ta shafe shi ba to kafara ta kisa na kuskure tana kama mutum ne yayin da ya zama yana da kuskure shi yasa ake kira shi da kafara to alƙaslin kafa kafarar kisan da aka yi bisa kuskure idan akwai kuskurensa a ciki koyaya ya kuskura da yake koyaya percentage din kuskura yake ta yi shi wanda aka kade yana da kurakuransa kuma masu yawa amma shi ma wannan mai mota ko wanda ya kade din shi ma yana da iya na shi kurakuran ko da ba su da yawa to akwai kafara a kansa tunda an samu abin da shi ne dalilin wajabta masa ita wannan kafara din da biya da kafara din shi ne samun kuskure amma idan da za a samu cewa ba shi da kuskure ko kaɗan to babu magana da ya yi kafara za ka yayin da aka samu hatsarin mota wani ya kada wani ko ya kada wasu ko yana tuki wani ya faɗo gabansa ya taka shi ko yana tuka mota ta sai ta faɗi da mutane a ciki wani ya mutu to waɗanda suke duba hatsurra suna da rawar da suke takawa wajen tantance ina kuskuren ya samu asali sannan shi kansa wanda abin ya faru da shi shi ma ya sanar da wani abu da ya faru a kansa na kuskure ko kuma rashin samun kuskure ta bangarensa za ka fatawa abinda za ta iya gaya maka shi ne ta gaya maka ga yadda dokar take idan akwai kuskure ta bangaren da to akwai kafara amma idan ya zanto ba ka da kuskure ko kaɗan shi wanda abin ya faru a kansa shi ne ke da kuskure to anan ba a cewa ka yi kafara tun da an ce ka yi kafara ta mece ce tunda ba ka da kuskure to ka gashi kisan ba naka ba ne kamar mutumin da ya yi haka rijiya a inda ya kamata ya haka ta ya yi mata dukkan matakan tsaro da ya kamata a yi wa rijiya ya haka ta sai wani ya zo ya jefa kansa cikin wadda rijiya ko aka biyo shi ya zo ya fada cikin wadda rijiya ya mutu ba a cewa wanda ya haka rijiya da sai ya kafara saboda a zahiri bai da wani kuskure da ya yi bai yi haka rijiyar na akan hanyar wucewar mutane ba bari a ce daman can ai tun da ya wannan rijiya a wurin da tunula a samu irin wannan ta faru babu wannan ko kuma ba ya yi ta ya banta sakakai yadda kowane irin tsautsayi aka samu za ta iya kashe mutum ba ya yi ta ya ɗauki matakai to kaga wannan ba a cewa sai ya yi sai ya yi kafara amma da zai yi ta inda ake wucewa kuma bai ɗauki matakan kare masu wucewa ba kaga a da shi wani ya fada cikin mutu to sai ya yi kafara da kisan kuskure saboda ka shi wannan da yake tafiya a cikin motarsa aka kaɗo wasu ko wasu suka kaɗo kansu har su iya kaɗe su har suka mutu shi ya san irin tafiyar da yake wataƙila yana gudu ta yadda zai ba zai iya control ɗin motar ba ba zai iya riƙe ta ba wataƙila a ce da saurin da yake yi bai kai yadda yake yi watakila da ya iya ya iya rike motar to kaga ana za a to shi ma yana da shi kukura ko kuma yana tafiya yana waya ko yana tafiya yana wasu abubuwan da za su iya jawowa hadarin ya faru har akwai wani abu na kuskure ko da fatan da ba ya da yawa an kwatanta shi da waɗanda aka kashe aka kaɗe to wannan kuskuren na shi dukkan kantarsa zai sa masa wato zai sa shi ya yi kafara sai tambayi da ya abawa ɗaliban da suke karatu wato da waɗanda suke shan wahalar karatu karatun boko amma kuma na addini yana musu sauki to shi addini daman allah ce wani ƙaryar sannan ƙwa'ana da zikir da halin muzdakir allah ya sauƙaƙe alƙur'ani domin a wa'azantu ce to akwai mai wa'azantuwa a ilimin addini ilimi ne da kowa zai iya samun gwargwadon kokarinsa gwargwadon himmarsa ba za ka ce ga wani yana neman ilimin ko ya rasa shi ba gaba daya sannan neman ilimin da za ka yi zurfi a ciki yana da alaka da kai karan kanka ne kake so ba a tilasta mutum a ce sai ya zama malamin addini ko ya zama malamin tafsiri ko ya zama na fiqhu ko dole sai ya zama na hadisi wataƙila ba wannan yake sha'awa ba to idan aka ce sai ya yi abin da baya sha'awa to karshe za a rasa komai ba zai samu wannan din ba kuma wanda yake sha'awa kuma ya bar shi saboda haka ake ba wa mutum dama inda ya fi karkata a ba shi dama ya je yi wannan karatu saboda haka idan har saboda ya fi karkata zuwa ga karatun addini ne ya fi gane shi to kaga wannan a bar shi ya karatun addini to zai fi samun shi sannan kuma zai fi amfanarwa a cikinsa amma ka matsa masa yin karatun da ba shi yake so ba to ba lalle ma ya fahimce shi ba ballantana a more shi a fa'idantu da shi saura ka ya danganta da karkatar mutum da zaɓi ko a cikin ilimin mukan musulunci ne a yi su kansu sun kashe gida-gida ba za a ce kowa sai ya kware a cikin kowane fanni ba a ana buƙatar kowane fanni ya zama kana da tsakura a ciki akwai kana da ta cewa amma kuma kana iya yin zirgi sosai a cikin wani fanni da cikin waɗannan fannin duka ko a tafsiri ko a hadisi ko a a fiqh ko a usulul din kana iya yin zirgi a ɗaya daga cikin waɗannan tare da cewa sauran ma kana da abin da za ka ce a ciki ba ba dindin kake ba shi musulunci a ɗaya ilimin musulunci ba ya yiwa ka zama dindin a cikin wasu fannonin musulunci ita ba za ka shi ba hatta lugar arabiya sai ka zama kana da ido a kanka kana da mabane na ilmin nahwi ilmin sarf ilmin balaga wanda za su taimaka maka wajen ka fahimci sauran sauran sauran ulum din ne zama na dinkin kake baka gane komai a nan to sauran ba za ka gane su ba dan suna da alaka mai karfi da junansu sai wani wanda ke tambaya akan shin 'ya'yan kwarkwara ko dan kwarkwara yana da gado gadon ubansa ko kuma ba ya da shi to ya za a yi ubansa ne kuma yi gadon sa ka ce ubansa kuma ka ce ka ce yana da gado idan ubansa ne yana da gado daman ai dalilin gadon kasancewar ta shi haife shi yusi kuma allahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين Allah yana muku wasiya game da ƴaƴanku saboda ka in shi ya haife shi to ɗansa ne in kuma ɗansa ne to ya shigo cikin auladi ko za ka bai zai sa ka hana ɗan kwarkwara ɗa ne cikakke kamar yadda ɗan wacce take ƴa ba baiwa ba yake ɗa wato bautar mahaifinsa in dai har ubansa ɗa ne yantacce ne to kasancewa mahaifiyarsa baiwa ce wanda baya shafar baya shafar ta shi sauraka a auladu ummahatul walad ana kira su ummahatul walad ummul walad ita ce kwarkwara wani ne gida yana da kwarkwara a lokacin da ake da su ya yi sa'adaka da wata to abinda za ta haifa ɗansa ne abinda za ta haifa ɗansa ne lokacin da aka haifi ibrahim alaihissalam ibrahim radiyallahu anhu dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fito cewa sahabban an haifa min da na sa masa suna ibrahim an haifa min da na sa masa suna ibrahim dan sani sa masa suna ibrahim mahaifiyarsa kwarkwara ce ta ce mariya tulkudiya saboda ka ita kwarkwara inda har mutum ya sa daka da kwarkwara to ko sai ka ita bai halatta ba bai halatta ma sai ka ita shi kenan ta zama cikin matansa ko da ko ba ta da sauran haƙƙoƙi da mata suke da shi na rabon kwana misali da sauran haƙoƙi da ake buƙatar mutum ya daidaita matansa a ciki ita ba ta ciki amma duk ƴaƴan da ta haifa masa ƴaƴansa ne kuma daidai suke da sauran ƴaƴan da mata mata masu ƴanci suka haifa masa saura ka zira da gado shi dake sai wanda mai tambaya shi kuma ƙarin bayani ne da ya yi rubutu akan bit naija ko kuma bit verification wanda wancan karin ya rubuto a kan cewa caca ce ya kamata yin mutane jan hankali a kanta to shi ne ya rubuto yana bayanin yadda ake yin ta wato yadda yake bayani a nan yake cewa a irin yanayi da ake ciki na kwallon kafa a wasu shaguna sukan ba da dama mutum ya je ya yi rijista da sunansa da ba da naira ɗari ko ɗari biyu gwargwadon dai yadda ƙarfinsa yake ko kuma gwargwadon yadda aka sanya kuɗin ya bayar a kan cewa masu tim kaza da tim kaza ko kasa da kaza da kasa kaza da za su buga kwallo a yau shi abinda yake gani kasa kaza za su cinye kaza ko za su yi drop wato za su zama ɗaya da ɗaya ko ko wato za su zama sun yi canjaras ake cewa su canjaras ya dai faɗi hasashensa a rubuta to idan kai wannan kwallo in abin da ya yi hasashe din nan ya tabbata to shi kenan sai zo a ba shi dubu goma shi ya ba da naira ɗari sai a ba shi dubu goma ko ya ba da ɗari biyu a ba shi dubu ashirin gwagwadon dai yadda su masu cacar suka ajiye idan kuma abin da ya yi hasashe bai tabbata ba da shi kenan an cinye kuɗin da ya baya wanda ita ce caca dama ana neman caca dama wanda ita ce caca daman caca duk sanda za ka zo ku yi kai shiga wani abu in ma zalimun au zalim ko ka ci riba ka ci ganima ko a cinye ka duk abin da za ka zo ko dai kai ka ci ko ka ko kai a cinye ka wato a ci kuɗin ka ko kai ka ciyo kuɗin wani to shi ake cewa caca saboda ka zo ka ka naira ɗari ko naira hamsin ko nawa ce ka kawo ko nawa ka kawo na kuɗi akan kana sa ran ka samu wanda ya wanda ka bayar to kaga in ka samu ka ci ka ci riba ko kuma zama da abin da ka sa rai ka samu baka samu ba kaga an cinye ka an cinye naira ɗari ɗin ko naira hamsin ko ɗari biyu wani abin da ka bayar an cinye wannan ka yi asara to wani ita ce caca caca haramun ce daidai yadda Allah ya haramta shan giya haka ya haramta caca haka suke kusan ma a rayuwar laraba a haɗa ciki shi yasa Allah ma ya rika haɗa su a ambato za ka samu mai shan giya to yana caca za ka samu mai caca a lokacin a jahiliya yana shan giya to da Allah ya tashi hukuncin su haka ya rika haɗa su yasa Allah ka arin khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ayat tarata da cikin suratul maida يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون wannan ayoyi guda biyu su Allah ya saukar da suka yi bayani akan haramcin giya karara kamar da suka yi bayani akan haramcin caca ce ka gaya ku waɗanda suka yi imani da caca innama alhamru da giya da caca wal ansaf da gumaka wal azlam da rantsuwar da ake da kibau rijsun min amalin shaitan da zan tare aiki shaitan fajtanibuhu za ku nisance shi la'allakum tuflihun dan ku rabauta إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء أبدا كوي شيئا يكي ريما يكي نبي لكو شيء جيفا يأي أتكالك لكي كيجونا في الخمر والميسر تكل لمر كيا لشاشا ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة يهناك أمة ألا يهناك سلة فهل أنتم منتهون كوكو دينا وكان وانا آيوي قدامي تكسكي da bayanan da suke nuna haramcin waɗannan abubuwa Allah ya kirawo muminai da sunansu na muminai domin su ne idan sun ji kiran Allah suke ansawa Allah ya san cewa duk kiraye-kirayen da yake yi na a yi kaza ko a guji kaza in ba mai imani ba ba kowa ke ansawa ba shi yasa aka kirawo su da sunansu da ya ku waɗanda suka yi imani kaga a tun daga nan za ka so a ce kana daga cikin waɗanda suka ansa wannan kira kan hannu daga abin da Allah ya hana domin ka zama cikin muminai in ba haka ba to Allah yana zara imanin ka lokacin da kake wannan abu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa la la yasrifu la yasrifu zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasrifu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu ash-sharibu hina yashrabu wa huwa mu'min nabi yace wanda yake mazinaci baya yin zinarsa alhalin yana mu'min haka nan mashayin giya baya shan giya sa alhari yana gobe haka nan wato barawo baya sata sa alhari yana gobe za ka ku kana son ka shiga cikin tawagar masu imani ko da yaushe da Allah to zan kana cikin masu biyayya ga umarninsa masu gujewa halinsa sai yasa Allah ya bude ayar da cewa ya ayyuhal ladina amanu sannan sai ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun sai ya takaita sifa su a cikin waɗannan abubuwa da za a fata rinsu Allah ce kazanta ce su duk abin da Allah zai ce da shi kazanta ba na jin akwai wani musulmi wanda yake son zuciyarsa ta tsarkaka ta tsarkaka a ce yana aikata wannan abu aikata wannan abun alama ce ta cewa akwai datti akwai kazanta a cikin zuciyarsa kazantar zuciya wani abu ne da Allah ya sifanta munafikai da ita ba muminai ba ba mutanen kwarai ba sai wa idza ma unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim marad fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu hum kafirun kaga duk abin da aka kira shi kazanta aka kuma faɗi masu abin nan aka faɗi masu masu wannan sifatuwa da kazanta aka ce su ne munafikai misali ko su ne kafirai zai mun rista min al-awtan wa shari mun qawla zur Allah ya kirawo bautar gumaka ri ko kirawo gumaka kazanta to kaga tun daga wannan kalmar kadai idan aka ce maka Allah ya sifanta giya da caca da cewa kazanta ne ya kamata a ce kai mu ne ka buje shi sannan Allah ce min amali shaytan aiki ne na shaytan ce aiki ne na shaidan duk abinda malamai suka ce duk abinda aka ce aikin shaidan ne to wannan alama ce ko dalili ne karara da yake nuna haramcinsa dalili ne karara da yake nuna haramcinsa duk abinda bai zama aikin Allah ba to aikin shaidan to duk abinda kuma ya zama aikin shaidan aka sifanta shi da cewa shaidan yana yi shi yasa malamai suka ce kamar ci da hannun da hagu ko tafiya da takalmi daya misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ce kada ku yi tafiya da takalmi daya domin shaidar da yake tafiya da takalmi daya wato ana nufin da kafa daya kamar kafa daya ba takalmi ka sa takalmi a kafa daya ba kuma saboda wata larura ba da za ta sa gaban haka a haka kawai kai sha'awa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace aikin shaidan ne ka sa su duka ko ka cire su duka haka annabi yace ka sa sa kalman ka duka wato sawayen ka duka biyu ko ka cire su gaba daya su malamai suka ce duk da kace aikin shaidan ne yace shaidan shi ne yake tafiya da takalmi daya to wani alama ce cikin haramci haka nan ci da sha da hannun hagu annabi yace aikin shaidan ne wani alama ce da take nuna abin abin haramun ne kuma aikin shaidan shaidanu da ayyukansa dukkaninsu makomarsu wutar jahannama ita ce matattarar shekaru saboda ka kaga a ce maka giya da caca a hada su a ce kuma aikin shaidan kuma kana mumini a ce ka ci gaba da yi da kaga wannan alama ce ta tabewa alama ce ta asara da za ka samu a nan duniya wanda zai zama wato a dalilinsa kayan ta cewa ka samu kanka tare da shaidanu a cikin wutar jahannama a lahira menene shi wannan hada za ka fifita samunsa a kan gujewa wato a samun rabauta da tsira daga azabar Allah sannan Allah ce fajita ne uhu ku nisance shi fajita ne uhu ku nisance shi wannan kalmar fajita ne uhu alamai suka ce ta fi ƙarfi wajen hani sama da ake kada ku aikata ka sama da ake za ta faru fajita ne uhu ana nufin kan ma ka kusa da shi ballantana ka yi inda ma ake yin abin kakkama wato kusanci gurin wanda ka san harkar ta ce kan ma ka matse shi kai ya zai daga ya fi a ce maka kakkai domin kakkai za a yi ka shiga gurin da ake yi ka zauna amma kai ba ka yi to a fajita ne uhu allah ce ku nisance shi sannan ce la'allakun tuflihu don ku rabauta kaga aka sharɗanta samun rabauta da nisantar waɗannan abubuwa da aka ambata ciki har da caca a shekina idan har kana caca to ka raba kanka da hanyar rabo kai da rabo a ranar lahira kun yi hannun riga domin Allah ya nuna cewa rabauta tana cikin nisantar wannan abu fajta da uhu da Allah kun tuflihu sannan Allah ya faɗi manufar shaidan wajen ya ja ku zuwa ga wannan abubuwa inna ma yuridu shaitan an yuqiya bainakum al'adawata shaidan ne yake son kiyayya tsakanin wal bagda da juna kowa ya sani cewa wannan abu da za ka gani na caca wani abu ne wanda dole zai iya haifar da waɗannan abubuwa kiyayya zai haifar da wato gaba da juna da juna da za ka zauna inda ake bombin ka riga ka ba da naira ta ɗari biyu wataƙila ma ka shiga hannu biyu ko hannu uku kana san abin da ka tashi samu ya ɗan yi tsoka to a zo ana batun da za ka ga cewa ba za ka so a ce an cinye gidan da ka zaɓa ba to kuma duk wanda ka ga yana so a cinye gidan da ka zaɓa to ba za ka so shi ba ce wannan baƙin ciki yake maka dole a samu kiyayya ta shigo ciki gaba ta shigo ciki kuma an sani har kashe kashe ana yi a filin bal ba a ma sa kudin ba ba ma kudin amma an yi kashe kashe a wurin bol saboda kawai kana ra'ayin bangare kaza wani yana ra'ayin bangare kaza an yi saki ma a irin haka mata tana ra'ayi miji yana shi kuma wani ra'ayin daban an zo an karsa an cinye mijin ta yi dariya ya suke kaga wannan shi ne abin da Allah ya tabbatar cewa zai sanya muku al'adawata wal bagda Allah ya tansisi ya ce fil khamri wal maisir cikin sha'anin giya da ainihin a caca ce wai sudda kuma an zikiri lahi wa an sala ya hana ku tuna Allah ya hana ku sallah ana wannan harka to ba magana ka tuna Allah ba Allah ne tunani ba kana tunanin yan bot da ka riga ka jefa wa kudadenka su ciwo maka ba ba Allah ka tunani ba sannan magana sallah ba ta taso ba ana yin wani abu ba ba za ka iya hakuri ka tashi ka kai sallah ba to wanda duk aikin shedan to ko wannan kadai Allah ya faɗa ya ce shedan yana nufin ya hana ku sallah da ambatan Allah a cikin waɗannan al'amura to ya isa ya sa ka kyamaci abin duk abin da zai raba ka da sallah da ambatan Allah to wannan babban baki ka ne to a ce kuma ka yadda ka zabe shi ko da kuwa zai hana ka sallah da ambatan Allah abu shakka babu toshewar basira ta kai wannan ka waɗannan ayoyi kadai banda wasu nasoshi waɗanda suka zo da suke nuna sai kyamaci waɗannan abubuwa ya isa ya sa kyamaci kuma yadda nake karantawa a kwanaki ba ku kwana biyu ko uku ba a borno gwamnan jihar borno bayan malamin sun yi bayanin illa da take cikin wannan al'amari ya fito ya yi jawabin cewa ya haramta ta ta yasa a ce ya hana saboda ka duk inda ake a daina kuma duk wanda aka kama to za a caje shi da laifi wanda zai iya kaiwa a cikin shi ko a ci taronsa tara da mai tsanani to kaga wani abu mai kyau ne musamman ma a guraren da ake samun tashe-tashen hankula ana neman taimakon Allah da agajinsa da tallafawarsa to a ce an kuma fito da wani abu na saban Allah karara ba wai wasu sun boye a daki ko a wani donku ko a wani shago suna yi ba a'a ya zama ma wani abu ne da ake tallasta ana tahowa daga loko-loko ana shiga cikin wannan harka kaga ya zama zahira ya zama wani abu wanda Allah zai iya kama garin gaba ɗaya idan ba a yi wani abu ba saboda haka ya kamata in har ana yi a nan muna kira zuwa ga masu ruwa da cikin tafiyar da al'amuran gwamnati a wannan gari kuma su hada da sauran ma jihohi duka duk inda ake yi wanda shugaba musulmi wanda Allah subhanahu wata'ala ya danka masa amanar al'ummar musulmi da dazan musulmi da ke karkashin sa to wajibi ne ya tashi kare musu wato addinin su ya kare musu imanin su ya hana wannan al'amari zai iya janyi zai iya haifar da abubuwa da yawa yaro zai iya sata a gidansu saci kudin babansa ko babansa dan ya zo ya bayar ya samu wannan makudan kudi mace za ta iya kwange na kudin da mijin ta yake ba ta yi masa cefane da 'ya'yansa ta yi kwange ta rika ragewa don ta shiga cikin wani harkar caca ba ga in kabi in kabi abin daki daki sai ka ga cewa abin da zai iya sabbaba matsaloli da yawa na zamantakewa na matsaloli da yawa na tarbiyya to kaga ashe ya kamata a ce gwamnoni na musulmi sun tashi sun yi wani abu akan wannan dukkan wani abu da zai zama zafin Allah ne gashi an fito da shi karara an fito da shi karara ana yin sa to barin shi yana ci gaba ci gaba da haka to abin da zai ja fushin Allah kuma fushin Allah in ya zo yana samun kowa da kowa ne ba zai takaita akan masu laifin su kare ba muna fatan za su ji irin wannan kilaye-kilaye da malamai suke yi za su ɗauki mataki domin wani abu ne da Allah zai tafiye su a kansa ina ga mutsaya da tambayoyin da haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda Allah yana kare shiriya ga waɗanda suka shiriya wal baqiyatu salihatu wal zazzun ayyuka na kwarai khairun inda rabbika thawaban su suka fi lada a wajen ubangijinka wa khairun maradda su suka fi kyakkyawan karshe wani aya kamar da muka fara fassara ta jiya Allah subhanahu wa ta'ala kamar yana kwatanta cewa ga yadda waɗancan ubangiji subhanahu wata'ala yake kara musu cikin bata man kana fi dalalati falyuzillahu arrahmanu madda wanda yake cikin bata to Allah ya kara masa batan da yake ciki ya kara fadada masa yalwata masa cikin batan sa to su kuma waɗanda suke sun zabi hanyar shari'a su kuma Allah yana kara musu shari'a sun zabi hanyar imani Allah yana kara musu imanin su yana habaka a cikin zuciyarsu sai Allah ce wal baqiyatu salihatu kuma wanzanzun ayyuka wato ayyukan da ba sa wato ayyukan da ba sa yankewa ko da wasu ayyukan sun yanke su ba za su yanke ba waɗanda ba sa lalacewa ba sa tabarbarewa ba sa gushewa da su ne kyawawan ayyuka irin su sallah irin su zakka irin su azumi kamar hajji kamar umara kamar karatun alkur'ani kamar tasbihi da takbiri da tahmidi da tahmidi kamar ihsani wato tautayi wato tautatawa wani mai mabukaci ko wani mai bukatar taimako da sauran ayyukan da suka shafi zuciya kamar tawakkali ga Allah kamar ainihin koma mai da al'amari al'inaba mai da al'amari zuwa ga Allah kamar alkhashiya tsoron Allah tare da halarto da girmansa duk ayyuka masu kama da haka kamar arraja fata kyakkyawan tsammani gurin Allah subhanahu wata'ala to duk waɗannan ayyuka ne waɗanda ladan su baya yankewa kuma khairun inda rabbika thawaban ladan su yafi alkhairi a wajen ubangijinka wa khairun maradda yafi kyakkyawan karshe maraddan ay akhiratan yafi kyakkyawan karshe ga wanda yake aikata su a nan af'alu tafdil laysa min babihi da aka ce khairun ba ana nufin akwai wasu ayyuka da su ma alkhairi bane kishiyoyin waɗannan sannan waɗannan suke alkhairi a af'alu khairun anan ba ba ba ba ba ba a babin da take ba ba ta nuna wancan ma yana da alheri wannan yana da alheri waɗannan su ne masu alheri kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu khairun amma yushrikun shin Allah ne mafi alkhairi ko abin da suke shirka abin da suke shirka da shi baya da wani alkhairi a ciki to haka anan abin da ake nufi Allah shi kadai ne mai alkhairi amma abin da ake shirka da shi ba baya da alkhairi to wannan ma albaqiyatu salihat wanzanzun ayyuka na kwarai su ne kawai alkhairi wanda kyakkyawan karshen su yake mai kyau a gurin Allah subhanahu wata'ala kyakkyawan karshen su ba mai yankewa ba ne lada ne wanda yake dorewa mutum yana samun yana samun sakamakon sa har lahira idan waɗancan suna alfahari da dukiya suna alfahari da 'ya'ya suna alfahari da jin daɗi na duniya da gidan daji da Allah ya ba su da wuraren zama da mulki da suke da shi da karfin da suke da shi suna alfahari da wannan to su sani ba wannan ne abin alfahari a wurin Allah ba albaqiyatu salihatu sune abin alfahari a wurin Allah kai ayyuka na kwarai kai ayyukan da Allah subhanahu wataala ya wajabta maka ka gujewa abin da ya haramta maka wannan shine abin da zaka samu lada a wurin ubangijinka kuma shine zaka fi kyakkyawan karshen sa ranar gobe kiyama saboda dukkan wani aiki wanda yake na kwarai shine ulwanul falah shi ne adireshin da yake nuna maka inda za ka samu rabauta za ka samu sa'ida shi ne kuma aikin da za ka yi allah ya soka shi ne aikin da za ka yi allah ya da kai duk wani abin da ba wannan ba to babu abin takama a kansa a cikin tafsirin suratul kafi irin wannan ayar ta zo mun yi magana akan ainihin da ake nufi da albaqiyatu salihat mu abbatu wasu daga cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka zo a wannan babu wani ciki akwai hadisin da ibnu jarir al-fadari a cikin tafsirin sai ruwaito da salsala mai kyau daga abu hurairah da radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar min al-baqiyat as-salihat yace alhamdulillah subhanallahi wanda take cewa subhanallahi da kuma fadarka alhamdulillah da fadarka la ilaha illallah da fadarka allahu akbar waɗannan kalmomi annabi yake suna daga cikin albaqiyatu salihat suna daga cikin wanzanzun ayyuka na ƙwarai sannan Allah subhanahu wataala ya ce afara'aita alladhi
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويقول فينا فردا الله سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا أشي كاغا وانت كافر شي وآيوكو وقال لأوتين مالا وولدا يتي تب للي تبت sai an bani ƴaƴa da za a bani dukiya da ƴaƴa bala alghaiba na ce shin ya tsinkayo gaibi ne ya tsinkayo gaibi ne abin da kaza idan rahmani ahda ko kuma yana da wani alkawari tsakaninsa da Allah mai rahama kalla na ce a'a ba haka ba ne sanaktubu ma ya kulu za ne mu rubuta abin da yake faɗa wa na mutu na min al'azabi madda mu ƙara masa wato azaba ninkin ba ninkin wa na risuhu ma ya kulu mu gaji masa abin da yake faɗa wa ya na farda kuma ya zo mana shi kaɗai tilo a wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana nuna a yi mamakin halin wannan kafiri wanda ya haɗa tsakanin kafirci ya haɗa kafirci da kuma wani cika baki na banza ga shi kafiri sannan kuma ya rika cika baki cewa a lahira sai allah ya ba shi dukiya ya ba shi yaya kamar yadda yake mai dukiya a nan yake mai yaya a nan kuma ka je lahira ma yana cikin masu yaya da dukiya kuma abinda yake nufi ne a dunkule cewa a lahira shi dan aljanna ne wanda yana daga cikin abin mamaki matuƙa daga ciki inda ma a ce mumini ne ya yi wanda cika baki ai da ɗan sauki sauki ce mumini ya yi wanda cika baki duk da shi ma kaga ya bai kamata bai ba zai yiwu ba mumini ya cika baki cewa shi a lahira za Allah zai ba shi ya zai ba shi dukiya wato shi dan aljanna babu wanda yake cika baki irin wannan to da a ce zai imani ne kuma ya irin wannan da'awa to da ɗan sauki sauki to amma kafiri ne ba ya karyata Allah ya karyata manzon Allah sauran ya karyata littafin Allah sannan kuma ya rika cewa a lahira sai an ba shi a dukiya da ya sa shi aljanna kaga wani abin mamaki ne shi yasa Allah ya buɗe da afara aita shi ka gan shi wannan jumla ce da take nuna a mamakin wato kai mamakin wannan hali na shi wannan aya a sababin saukarta imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi ingantacce daga khabbab ibn al-arat khabbab ibn al-arat yake cewa ni a lokacin ina makka wato kafin da ya hijira zuwa madina ce kuntu rajulan kaina wato ni makeri ne tun ne makeri kuma ina bin al'as ibn wa'il as-sahbi al'as ibn wa'il ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin makka kafiran makka ya ce ina bin shi ina bin shi ba su suka da kuɗi sai na zo domin ya biya da kuɗin da nake bin sa sai ya ce da ni la wallahi na rantsi da Allah la akhzika hatta takfura bi Muhammad sai ka kafirce wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa da Allah cewa ba zai biya shi bashin sa ba sai idan ya yarda ya kafirce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam خباب بن أرد يتي سينتي متى لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث باذن كافر شيوى النبي صلى الله عليه وسلم با هل سيكا متكما أنت شيك با يموتوا قال سيتي فإني إذا مت يتي هكني إذا نمت ثم بعثت فأنا أكتاشيني جئتني ليك زوبولينا wani tamma malu a walat a can ma ne mai dukiya ne da yaya ba o ba kai tuka an bi can sai ba ka tunda ka ce haka to shi kenan ka je in na mutu din aka tashe ni to za a tashe ni mai kuɗi kamar yadda nake mai kuɗi a nan mai yaya kamar yadda nake da yawan yaya a nan saboda ka in ka je ka yi ba ka yi ka yi kile mutum kuɗin ka zan biya ka sai dai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa anzala Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya saukar afara aita allazi kafara bi ayatina wa qala la uta inna malan wa walada azwa kashan ayoyin azwa fadarsa wa yatina farda a wani lafazin da Imam Bukhari ya bayyana mana cewa Khabbab ibn al-Arab yana cewa yayi wa shi yana bakiri ne ya kera wa shi al-As ibn Wa'il ya kera masa takobi ya masa kira takobi a kan zai bashi zai biya shi da yaje ya karɓar bashin sa shi ne su kai wannan tattaunawa da yaje karɓar bashin sai ce ba zai biya shi ba sai da sharaɗin zai kafirta ya bar musulunci ya ce ba shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya mayar masa da martani khabbab ibn arad ana da cikin galafaitattu na makka da ba su da gata saboda su aka rika gallazawa al-as ibn wa'il shine mahaifin amur ibn al'as babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sananne to mahaifinsa al'as ibn wa'i yana da cikin manya-manyan shugabannin ƙuraishawa yana da shugabannin ƙuraishawa cikin ƙabilar banusa ɗaya daga cikin shugabannin su ne a lokacin da sayyidina umar ya musulunta yana da cikin wanda ya ba wa sayyidina umar yana cikin wanda ya ba wa sayyidina umar kariya bayan musuluntarsa yace mutum ne ya zaɓi abin da inda rajulan ikhtara ikhtara ma arada fa ma lakum wa ma lahu sai mutum ne ya zaɓi abin da yake so ina ruwanku da shi to shi wannan alwa al'as ibn wa'il shine ya ci bashi na musulmi to amma musulmin ga yadda yake ba shi da wata da wani gata ya je a biya shi yace ba zai biya shi ba sai ya kafirce to shi kuma ya san al'asin wa'in din nan aƙida sa irin ta sauran mushrikan ƙurayshawa ce na cewa ba ranar lahira in an mutu an mutu kenan babu magana tashi a yi zaɓin wa kunna turaban wa izaman a yi da mabarutu ba magana tashi ya san haka yake sai yake cewa da shi ba zan kafirta ba har sai ka mutu an tashi ka a wurin ya yi masa magana ne da aƙidarsa ba yana nufin cewa zai kafirta ba malamai suna cewa mutumin da idan an laƙa lissanin kufra kafa malamai suna cewa idan mutum ya ce zan kafirta in abu kaza ya faru to malamai suna cewa ya kafirta ko abu bai faru ba ce ya kafirta to shine sai suka samu iskari a nan ya zai ce idan ya mutu aka tashe shi ya ce ba zai kafirta ba sai har ya mutu an tashe shi ai akwai mutuwar akwai tashi to shi ne malami suka ce a nan yana masa magana da aƙida shi a wurinsa wannan abu ne da ba zai yiwu ba daidai ne yake da faɗar Allah hatta ya daina jamar fi sabbin khiyar har sai wato raƙumi ya wuce ta ƙofar allura ta sa abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan to saboda ka shi a gurin al'af ibn wa'i shi wannan kafirin babu maganar tashi abu ne da babu shi to kamar ya gaya masa ne da yaransa ya ce ba zan kafirta ba har abada har abada ba zan kafirta ba shine sai masa yaransa to da ya gaya masa wannan shi ne shi kuma sai ya faɗa abin da ya faɗa cewa to in aka in ya kafirta din aka in aka in ya mutu din inda za a tashe shi to an je can can ma su ne masu gari dukiyar da suke da ita a can ma su za a haɗawa la uta yadda malam wa walada sai an ba da yaya an ba da kuma dukiya da yawa a can to shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya yake cewa afala al-ghaib ya tsinkayo gaibu ne ya tsinkayo gaibu ne da yake fadar haka abin ta kaza da cewa la uta yadda malam wa walada za a ba shi dukiya da yaya cewa a ranar alkiyama zai samu wannan har ya sa yake rantsuwa cewa wallahi sai an bashi ya gano ne ya ga gaibi ne abin ta kaza inda rahmani ada ko kuwa alkawari ne ya samu tsakaninsa da Allah mai rahama da cewa Allah ya masa alkawari cewa idan ya zo lahira to za a bashi wannan wasu daga cikin malamai kamar ka Muhammad ibn ka Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi ya fassara wato alkawari tsakaninsa da Allah da cewa kalmar shahada wato ya yi kalmar shahada ne da ya san cewa in ya je Allah subhanahu wataala zai kara masa wanda saboda bai wanda ya kalmar shahada shi zai shiga aljanna amma wanda bai kalmar shahada ba ina shi ina shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce haƙƙin bayi akan Allah subhanahu wataala shine duk wanda ya mutu baya shirka baya hada Allah da kowa da shi ya shigar da shi aljanna to shi wanda yana shirka bai faɗi kalmar la ilaha illallah ba to ta yaya zai ce cewa shi dan aljanna ne zai shiga aljanna kuma za a ba shi dukiya da yaya shi ne Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya tsinkayo gaibi ne wanda ya ga dukiyar nan da 'ya'yan nan Allah ya tanadar masu su a can lahira ko ku a'a ya ga dukiyarsa ta nan duniya da 'ya'yansa na nan duniya cewa zai koma da su da shi zai da su zai tafi lahira ya je can ya ci gaba da amfani da a dukiyarsa har ya rika cewa in an je lahira yana da dukiya yana da 'ya'ya ko kuma a alkawari ne tsakaninsa da Allah cewa zai ba shi wannan kuma alkawarin Allah Allah baya ta da shi sauraka yana da yaki da cewa zai samu wannan wannan a taqsim wa tarbi da Allah ya adam ko kaza ko kaza karshen hujja kenan ko kaza ko kaza domin wanda yake cewa a gurin Allah yana da wani alkhairi da zai samu ba zai gushe ba zai guce ko dai ya faɗa haka saboda ya san ilimin yana da ilimin gaibi wanda kuma ilimin gaibi wani abu ne da sai Allah kadai shi yake da ilimin gaibi saboda ka ga ba ba ilimin gaibi bane zai sa yi wannan to in kuma ba ilimin gaibi ba to sai dai idan wani abu ne ya samu na alkawari tsakaninsa da Allah ta hanyar manzansa ya karanta masa cewa to ga alkawarin da yake tsakaninku da Allah za ka samu wannan wanda shi ma ya san wannan ƙarya ne babu wannan tsakaninsa da Allah to kaga ashe in ba wannan ba wannan ba in duka biyu sun zan babu su to kaga ƙarya yake kenan ba shi da ba shi da madogara alkawarin mutum tsakaninsa da Allah na cewa zai sa shi aljanna shine idan yayi imani ya yi imani da Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to waɗanda su ne waɗanda Allah zai ba su rabauta a ranar gobe kiyama su ne zai kai su aljanna amma duk wanda ba shi da wannan to ba bukatar babu magana cewa zai tafi aljanna to kaga wanda ya nuna cewa da awanta kenan ƙarya ce tunda kowane ɗaya daga cikin abubuwan da guda biyu ba zai iya bugar kirji ya ce akwai shi ba ba zai iya bugar kirji ya ce ya san gaibu ba ƙarya yake yi ba zai iya bugar kirji ya ce a lahira abin da akwai alkawari tsakaninsa da Allah ba shi ma wannan ba zai shi yasa Allah ya ce kalla a ba haka bane ba haka bane wannan magana da ya faɗa ƙarya yake ba ilimin gaibi ne da shi ba sannan kuma ba wani sako ne ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya masa wannan alkawari ba sai dai zai cancanci abin da yake faɗa sanaktubu ma yaqulu sai za mu rubuta abin da yake faɗa wannan magana da yake faɗa inji Allah za mu rubuta ta ba ya yi wa hukunci ba ya wato hukunta wa kansa cewa yana da dukiya ba yana da 'ya'ya kuma ya rantsuwa za mu rubuta masa wannan za mu rubuta abin da ya yi na ƙarya yana rantsuwa da Allah kuma shi ma za mu rubuta masa za mu rubuta masa tsokana da izgili da yake yi da Allah tunda yana faɗar haka a cikin izgili tunda ka ce akwai tashin alkiyama shi kenan sai ka bari sai mun je can irin wannan izgilin yakan kasance wani lokaci har a wajen har a wajen mutum sai ka ga ya ci dan uwansa in ya ce zan zan baka da Allah sai ce ban ni mun je can ma ma haɗu to kaga da a ce ya san ya yana da yakinin irin zai wanda zai gaban Allah ranar da babu duk duniya da babu wanda zai fitar da shi sai da yadda Allah sai da abinci wata babu da iya fitar da shi gaba to kaga alama ce da yake nuna cewa akwai shakku a zuciyarsa Allah ya yi maganar masu masu tauye hudu su cuci mutane a cikin harkar sana'ar su tauye hudu ba ana nufin na awo kadai ba a cikin sana'ar kowace iri ce in dai har za ka yi cuta ka yi kwanye ka ainihin yi alkush a cikin wannan cutar to ka shiga cikin wanda Allah ce wayar da mutafafi to a ciki Allah subhanahu wata'ala yake to ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin ce wai masu cutar da jama'a din nan suna shiga hakkin su ala yazunnu ulaika waɗannan wai su ba sa ba su da tabbacin cewa ba sa zaton cewa za a tashe su ba ba sa jin cewa za a tashe su li yawmin 'azim a wata rana babba yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin halittu wato ubangiji anan subhanahu wata'ala yana bayyana wato cewa akwai abin mamaki tare da mutumin da yake da tabbacin akwai ranar alkiyama akwai ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala a yi masa shari'a da wanda ya cuta amma kuma ya ci gaba da cutarsa to kaga wanda zai ce bari in mun je can ka karba kaga akwai akwai tab ba da tabbaci inda ya da da tabbacin cewa akwai tsayuwa gaban Allah kuma tsayuwar nan in Allah ya tsaye da shi sai ya karɓi haƙƙi duk wani mai haƙƙi a wurinsa to da yana da wannan tabbacin a zuciyarsa to da ba zai wannan gangaci ba to shi ne Allah subhanahu wataala ya ce sadaqtu ma yaqulu za mu rubuta abin da yake faɗa duk abin da yake faɗa yana cikin laifukansa za mu rubuta masa a rubuce maimakon alkawarin da yake yana da shi to wannan shi da alkawarin da shi laifukansa ne za mu rubuta sannan wani gudu lahu min al'azabi madda sannan mu ƙara masa azaba dinkin ba dinkin azabar da ya cancanci da ta lahira ta kafircin su tana nan sannan kuma wannan izgili ne yake yi shi ma sa mu ƙara masa azaba wanda yana nuna maka cewa kafirai wasu sun fi wasu azaba wasu wasu fi wasu azaba wanda suke wanda yake kafiri ne amma ba macuci ba ba ya cutar kowa ko da ke kafiri ne macuci haka ba za su zama daidai a gurin Allah ba ya sa a nan Allah sai ce za mu rubuta abin da yake faɗa wanda mundu lahu min al'azabi mutta za mu ƙara masa azaba dinkin ba dinki za mu ƙara masa akan wanda ya da wanda ya cancance shi saboda kafircinsa tunda har abin ya kai shi ga izgili bayan izgili din kuma ya kai shi ga cutar da masu rauni cikin muminai yana cinye musu haƙƙinsa haƙƙinsu Allah ce wani rai tuhu ma ya ƙon kuma za mu gaje masa abin da yake faɗa da yake faɗa yana tutiya da shi yana tunkawo da shi tuni yaya da dukiya dukiya da yaya to akasin haka zai gani za mu kwace wanda dukiya da 'ya'ya a ranar gobe kiyama kamar yadda yanzu yake jin yana da su sun kewaye shi to zai zo mana a lahira wa ya'ti na farda a lahira shi ɗaya zai zo tilo kwallon kwal haka zai zo lahira babu dukiyar babu 'ya'ya alfar shi ne allazi laisa ma'ahu ma yasiru bihi adada mutumin da yake ba wani abin da zai mai da shi adadi da haka za a tashi kafiri na da gobe kiyama shi kadai ba 'ya'yansa ba dukiya tare da shi wasu suka ce gaje abinda gaje 'ya'yan nashi da yake magana da dukiyarsa wasu malamai suka ce abinda ake nufi shi ne 'ya'yan nasa za su zama musulmi su shiga addinin musulunci su zama cikin kungiyar wato tawagar Allah zama cikin hizbullah daga cikin ƴaƴansa waɗanda yake ji da su akwai abu akwai hisham dukkaninsu sun musulunta shi kam ya mutu tun ga kafin annabi ya hijira duk kamarin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shi al'ab ibn wa'il ya mutu a kafirinta bai musulunta ba to amma abin da ɗinsa ƴaƴansa amr ibn al-as ya musulunta kuma ɗaya zan ɗaya daga cikin manyan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam abu ibn al-as yana ma musulunta ba da jimawa ba annabi ya bashi jagorancin yaki kai fita zama wata za ta talatin ba da dadewa da shiga musulunci ta wanda wanda yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamsu da imanin sa annabi baya bai taba nada wani munafiki wani shugabanci ba musamman yaki ana sa munafiki ya zama da ya jagoranci yaki don sa'amur ibn al'as na daga cikin waɗanda 'yan shi'a suke zagi suna la'anta suna kafarta shi saboda kasance wanda aboki ne ga mu'awiya ibn abi sufiya sun manta da cewa yana musulunta annabi ya ba shi jagorancin yaki babu kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa shugabantar da wanda bai yarda da musuluncinsa ba ya jagoranci musulmi a yaki da kafirai babu domin Allah ya faɗa mana cewa munafikai da za su zamo ma a cikin rundunar nan laukar tufi kun ma za dukun illa khazala wala auza ukhila lakum yabghuna kum fitnatan wa fikum sama'una lahu ki koda su koda sun fita koda sun sun fita tare da ku to ba abinda za su kara muku su ta barbarewa kuma za su shiga su ta yaɗa jita-jita a cikin idan za su kawo tarbiyya su kawo wato taɓarɓarewa da al'amari to Allah subhanahu wata'ala amr ibn al-as yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su da wato dama suka shiga musulunci sannan dan uwansa hisham hisham dan uwan amr ibn al-as ma hisham ibn al-as shi ma yana daga cikin waɗanda suka musulunta a yakin a yakin ajnatain yaki da aka yi nahiyar sham a zamanin sayyidina abubakar anan yayin shahada cikin sojojin musulmi to duk ƴaƴan wannan mutum ne da yake faɗar wannan magana ubangiji subhanahu wataala to kaga wannan da Allah ya ce sanadatuhu ma ya ma ya qulu za mu gaje abin da yake faɗa abin da yake faɗa shine ƴaƴa to za mu gaje su su dawo musulmi su dawo musulmi su zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wa addinin sa izini to kuma Allah haka yayi kamar anan da Allah yake cewa sanadatuhu ma ya qulu za mu gaje abin da yake magana akan sa kamar bishara ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ƴaƴansa za su zama musulmi kura kuzura masa ido shi kuma a ƙara masa a ƙara masa bakin ciki Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wattakhadhu min dunillahi واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الله تي واتخذوا من دون الله آلهة وما سلك وسألوا لي ما الله ما ليكونوا لهم عزة لن تضموا مسلم متى مكان كلا تآها سيكفرون بعبادتهم ذات كافر تي وموتسوا waya kuluna alaihim didda kuma su zamo kishiyoyinsu insha Allah a gobe karatunmu na gobe za mu ci gaba da tafsirin wannan aya abinda muka yi da daidai Allah subhanahu wata'ala ya karba mana abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh